بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا masu mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkan mu da sake saduwa a cikin waɗannan karatuttuka masu albarka karatuttukan da muke bayani akan ma'anonin hadisan riyadu salihin idan ba manta ba darsin da suka gabata mun tsaya a ƙarshen babin da yake bayani akan mustahabbancin ziyartar kabararraka yau kuma za mu tashi daga inda muka tsaya na
قال رحمه الله باب كراهة تمني الموت لسبب ضر نزل به ولا بأس به لخوف الفتنة في الدين babin da yake bayani akan cewa ba a son mutum ya dinga fatan mutuwa saboda wata cuta da take damunsa amma babu laifi mutum ya yi fatan mutuwa idan ya zama cewa akwai wata fitina da yake tsoron kar ta same shi a addininsa
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال an karbo daga abu huraira Allah ya da shi yana cewa maza Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce لا يتمنى أحدكم الموت kada ɗayan ku ya dinga fatan mutuwa
إما محسنا فلعله يزداد وإما مسيئا فلعله يستعتب saboda ba zai fita daga cikin ɗayan mutum biyu ba in mutum ne wanda yake kyautatawa yake biyayya ga Allah to babu mamaki in rayuwar shi ta ƙaru ya ƙara akan haka in kuma mutum ne mai munanawa to babu mamaki in rayuwar shi ta ƙaru ya zama cewa ya nemi gafara Allah ya gafarta masa متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito وهذا لفظ البخاري wannan Wa- lafazin Bukhari ne وفي رواية مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال a ruwayan muslim kuma daga abu huraira Allah ya yarda shi daga manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه kada ɗayan ku yayi fatan mutuwa kada kuma yayi addu'ar mutuwa kafin ta zo masa
إنه إذا مات انقطع عمله وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا saboda in mutum fa ya mutu to aikinsa ya yanke mumini kuma duk lokacin da ya ƙara jimawa a cikin duniya to ba abin da yake ƙara sai alkhairi
وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم an karbo daga anas Allah yarda da shi yake cewa manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه kada ɗaya daga cikin ku yayi fatan mutuwa saboda wata cuta da ta same shi فإن كان لا بد فاعلا فليقل idan babu yadda zai yi sai yayi addu'a to ya ce اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي ya Allah ka raya ni in dai rayuwa ita ta fi zama alkhairi gare ni وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي ya Allah ka kashe ni in dai mutuwa ita ta fi zama alkhairi gare ni متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito
وعن قيس بن أبي حازم قال دخلنا على خباب بن الأرت رضي الله عنه نعوده وقد اكتوى سبع قيات Qais bin Abi Hazim yake cewa mun shiga wajen Khabbab bin Arat domin mu gaishe shi a lokacin kuma an yi masa lalas har guda bakwai.
فقال إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا وإنا أصبنا مالا لا نجد له موضعا إلا التراب Yake cewa abokanmu waɗanda suka wuce ba wani abu da ya tauye su babu wani tawaya da duniya ta yi musu. Mu kuma gashi mun samu dukiya ba ma da gurin da za mu saka ta sai dai cikin ƙasa.
ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به in ban da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mu mu roƙi mutuwa to da na roƙi mutuwa
ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبني حائطا له wani lokaci kuma sai muka sake zuwa muka same shi yana gina wani ah, bangonsa ko kuma kagonsa
فقال إن المسلم لا يؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في إلا في شيء يج إلا في شيء يجعله في هذا التراب.
yace musulmi ana ba shi lada cikin duk abin da ya ciyar sai dai abin kawai da ya sa a cikin wannan ƙasa.
متفق عليه وهذا لفظ رواية البخاري. باب الورع وترك باب الورع وترك الشبهات.
babin da yake bayani akan tsantseni da kuma barin shubohi قال الله تعالى: Allah yana cewa وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم.
kuna zaton al'amarin ɗan ƙarami ne amma yana da girma a wajen Allah وقال تعالى: Allah yana cewa إن ربك لبالمرصاد.
tabbas ubangijinka yana madakat وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال an karɓo daga Nu'man ɗan Bashir Allah ya yarda da shi yana cewa سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول na ji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس tabbas halal a bayyane take kuma haram ma a bayyane take a tsakaninsu akwai wasu abubuwa masu rikitarwa waɗanda da yawa daga cikin mutane ba su san su ba فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه dukkan waɗanda suka bar shubohi wato abubuwan da suke rikitarwa waɗanda ba a tabbatar da cewa halal ne ko haram ba ne to tabbas duk wanda ya bar waɗannan abubuwan to ya kubuta ga addininsa da kuma mutuncinsa ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام duk wanda ya fada a cikin abubuwan da ba shi da tabbaci akan halaliyarsu ko haramiyarsu to ya fada a cikin haram كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه kamar misali mutum ne wanda yake yin kiwo a gefen iyaka wanda idan bai wasa ba zai iya fadawa bayan iyaka
ألا وإن لكل ملك حمى tabbas kowanne sarki yana da iyaka mana yana da wani guri wanda baya so a ƙetare shi ألا وإن حمى الله محارمه su guraren da Allah ya iyakance baya so a ƙetare su ne abubuwan da Allah ya haramta.
ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله Tabbas a cikin jiki akwai wata tsoka idan ta gyaru dukkan jiki ya gyaru.
وإذا فسدت فسد الجسد كله Idan ta lallace to dukkan jiki ya lallace.
ألا وهي القلب Tabbas ita ce zuciya.
متفق عليه Kawai da musulmi suka rawaito.
وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة في الطريق فقال An karɓo daga Anas Allah ira da shi yake cewa maza Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya samu wani dabino akan hanya sai ya ce لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها in banda ina jin tsoron kada wannan dabinon ya zama daga cikin sadaka ya na cinye shi متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال an karbo daga nawas ɗin sam'an daga annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa البر حسن الخلق والاسم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس biyayya ga Allah ita ce kyakkyawan ɗabi'u zunubi kuma shine duk abin da ya soso a cikin zuciyarka ka ji tsoron kada mutane su ganka kana yi رواه مسلم muslim ne ya rawaito وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال an karɓo daga wabi ta tukan ma'abad Allah ya yarda da shi yana cewa أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال na je wajen manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi sai yake ce mu أجئت تسأل عن البر ka zo kana tambaya ne akan albir قلت نعم sai na ce eh فقال استفت قلبك sai ce to ka tambayi zuciyarka البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب abin da ake kira albirru shine duk abin da zuciyarka ta natsu da shi kuma duk abin da ranka ya gamsu da shi والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر abin da ake kira zunubi shine abin da yake yawo a cikin zuciya kuma yake ta kai komo a cikin kirji wa in aftaka nasu wa aftauka ko da ko mutane sun maka fatawa kuma sun maka fatawa akan haka ana ko da sun maka fatawa in dai ka ji abin bai kwanta ma a zuciya ba to da walakin goraniya
حديث حسن رواه أحمد والدارمي في مسنديهما wannan hadisi mai kyau ne Ahmad ya rawaito shi a cikin musnad ɗinsa haka darimi a cikin musnad ɗinsa وعن أبي سروعة عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز فأتته امرأة فقالت إني قد أرضعت عقبة والتي قد تزوج بها an rawaito daga hukuma ɗan haris yake cewa ya auri wata mace wacce take ya ce ga abu ihab sai wata baiwa baka ce ta zo take cewa ai da ukuba da matar tasa wacce aura duka na shayar da su فقال لها عقبة ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره ukuba yake cewa da ita ni kan ban taɓa sanin kin shayar a da ni ba kuma baki taɓa bani labari ba wanda ya sa ukuba ya hau abin hawansa zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a Madina ya tambaye shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya za a yi tunda an riga an faɗa saboda haka ukuba sai ya rabu da wannan matar ya auri wata daban رواه البخاري Bukhari ne ya rawaito وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال an karɓo daga Hassan ɗan Aliyu jika Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya yarda da shi yake cewa حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك yace na haddace daga manzo Allah kira da aminci Allah su tabbata a gare shi cewa ka bar abin da kake kokonto zuwa abin da baka kokonto رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح Tirmidhi ne ya rawaito kuma ya inganta shi
وعن عائشة رضي الله عنها قالت an karɓo daga nana Aisha Allah ya yarda da ita tana cewa
كان لأبي بكر الصديق رضي الله عنه غلام يخرج له الخراج
abubakar siddiq yana da wani yaro wanda yake bashi wani abu daga cikin abin da ya samo na aikin da ya yi na ƙarfi kullum
وكان أبو بكر رضي الله عنه يأكل من خراجه shi kuma abubakar allah ya rada shi ya kasance yana ci daga cikin wannan abin da bawan yake bashi فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر wani yini sai shi ya- sai shi wannan bawan ya zo da abubakar wani abu sai abubakar ya ci فقال له الغلام تدري ما هذا sai yaron na abubakar ya ce da shi ya kai abubakar ka san me na baka yau kuwa فقال أبو بكر وما هو sai abubakar ya ce menene abin da ka bani فقال كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته فلقيني فأعطاني لذلك هذا الذي أكلت منه ya ce abin da ya faru akwai wani mutum da ne masa bokanci a zamanin jahiliya kuma ni ban ma iya bokanci ba kawai na yaudare shi ne saboda haka shi ne na haɗu da shi sai ya bani abin da na baka ka ci فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه sai abubakar radiyallahu anhu ya saka hannunsa a cikin bakinsa ya amayar da dukkan abin da yake cikin cikinsa رواه البخاري Bukhari ne ya rawaito
وعن نافع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان فرض للمهاجرين الأولين أربعة آلاف an karɓo daga nafi baran abdullahi dan umar yake cewa umar radiyallahu anhu ya sanya wa waɗanda suka yi hijira daga makka zuwa madina na farko farko na farko farko cewa za a dinga ba su dubu hudu daga baitul mal
وفرض لابنه ثلاثة آلاف وخمسمائة amma ɗansa abdullahi dan umar sai ya sanya cewa a dinga ba shi dubu uku da ɗari biyar
فقيل له هو من المهاجرين فلم نقصته sai aka ce masa to ai shi ma yana daga cikin waɗanda suka yi hijira me yasa ka tauye masa فقال إنما هاجر به أبواه يقول ليس هو كمن هاجر بنفسه sai ce to ai iyayensa ne suka yi hijira da shi don haka ba zai daidai da wanda ya tafi da kansa ba رواه البخاري Kawai ne ya rawaito.
وعن عطية بن عروة السعدي الصحابي رضي الله عنه قال an karɓo daga abdiya bin urwa ɗaya daga cikin sahabbai Allah ya yarda da shi ya ce قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi yana cewa لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به بأس
bawa ba zai kasance cikakken mai tsoron Allah ba har sai ya bar abin da ba shi da matsala saboda gudar abin da yake da matsala.
رواه الترمذي وقال حديث حسن Tirmidhi ne ya rawaito kuma ya ce hadisi ne mai kyau.
باب استحباب العزلة عند فساد الناس والزمان أو الخوف من فتنة في الدين ووقوع في حرام وشبهات ونحوها babin da yake bayani akan cewa an so mutum ya ware ya yi rayuwar shi shi kaɗai lokacin da ya ga mutane sun lallace sannan kuma idan ya ga zamani ya lallace saboda kai ya je ya fada cikin haram da abubuwan da suke da rikitarwa
قال تعالى Allah yana cewa ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ku gudu zuwa ga Allah tabbas ne mai gargaɗi ne mabayyani daga shi
وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول an karɓo daga sa'ad ɗan abi waqas Allah ya yarda da shi yake cewa na ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa
إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي Allah yana son mutum ne tsoron Allah wanda yake kuma mawadaci sannan wanda yake a ɓoye ma'ana abin da ake nufi da mawadaci yana wa- da wadatar zuci رواه مسلم muslim ne ya rawaito وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال an karɓo daga abu sa'id al-khudri Allah ya yarda da shi yana cewa
قال رجل أي الناس أفضل يا رسول الله wani mutum ya ce ya manzan Allah waye ya fa a cikin mutane قال مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله sai ce shi ne mumini wanda yake yin yaƙi da kansa da kuma dukiyarsa saboda Allah قال ثم من sai ya ce sai kuma wa
قال ثم رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه sai kuma mutum da ya kasance ya ware ya je ya samu wani saman dutse ya zauna a gurin yana bauta wa ubangijin shi وفي رواية يتقي الله ويدع الناس من شره ma'ana ya je ya samu wani wuri ya ware yana ta bauta ko kan dutse ko wani gurin ya ware yana ta bauta wa Allah yana jin tsoron Allah yana kuma kare mutane daga sharrinsa متفق عليه وعنه رضي الله عنه قال an karɓo daga gare shi yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce
يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواضع القطر يفر بدينه من الفتن
ya kusa ya zama cewa mafificin dukiyar mumini shine tumaki waɗanda mutum yake bin saman dutsuna da su da kuma guraren da ruwa suke sauka ba don wani abu illa saboda ya tsira da addininsa daga fitintunu رواه البخاري bukhari ne ya rawaito وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال an karɓo daga abu huraira daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم Allah bai taɓa aiko annabi ba face sai ya zama yana ah, kiwon dabbobi.
فقال أصحابه وأنت Sai sahabbansa suka ce har kai ma فقال نعم sai ce "Eh, har ni ma.
كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة na kasance ina ɗan ansa ɗan wani abu a wajen mutanen makka ina yi musu kiwo رواه البخاري bukhari ne ya rawaito وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال an karɓo daga shi abu huraira daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce
من خير معاش الناس لهم رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله
"Ah, yana daga cikin mafi alkhairar rayuwar mutane mutumin da ya rike ah, akalar ah, dokinsa ya tafi yaƙi saboda Allah
كلما سمع هيعة يطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل أو الموت مظانة
yana sauri akan bayan dokin nasa duk lokacin da ya ji wani sauti sai ya kokari ya tafi can gurin domin kawai ya samu a kashe shi ko kuma ya je inda mutuwa take
أو رجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعف أو بطن واد من هذه الأودية يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين ليس من الناس في شيء إلا في خير
yake cewa ko kuma mutumin da ya kasance yana cikin garken tumakinsa akan wani dutse ko kuma cikin wani kwari yana tsayar da sallarsa yana ba da zakka yana bauta wa Allah har zuwa mutuwa ta zo masa babu wani abu da yake cikin mutane sai cikin alkhairi
رواه مسلم musulmi ya rawaito bayan wannan yana nuna cewa duk lokacin da fitintunu suka yi yawa to mutum ya gudu ya fita daga cikin mutane
باب فضل الاختلاط بالناس وحضور جمعهم وجماعاتهم ومشاهد الخير ومجالس العلم ومجالس الذكر معهم وعيادة مريضهم وحضور جنائزهم ومواساة محتاجهم وإرشاد جاهلهم وغير ذلك من مصالحهم لمن قدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقمع نفسه عن الإيذاء وصبر على الأذى babin da yake bayani akan falalar cakuduwa da mutane da kuma halartar juma'a su da sallolinsu na jam'i da kuma zuwa guraren alkhairai kamar gurin neman ilimi da gurin zikiri da gaida mara lafiya da kuma halartar jana'iza da taimakawa marasa shi da karantar da mutane da abubuwa waɗanda za su kawo maslahohi ga bayi kamar umarni da kyakkyawa da kuma hani da mummuna da hana cutar da mutane da kuma haƙuri idan an cutar da mutum.
قال رحمه الله اعلم أن الاختلاط بالناس على الوجه الذي ذكرته هو المختار الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم Yake cewa yana da kyau ka sani cewa cakuduwa da mutane a bisa abin da aka ambata na abubuwa daban-daban a abin da ya gabata to shine abin da ya fi dacewa kuma shine yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu da ragowa annabawa tsira da aminci Allah ya tabbata a gare su.
وكذلك الخلفاء الراشدون ومن بعدهم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء المسلمين وأخيارهم hakanan ah, khulafa'ur rashidun da waɗanda suka zo ga bayansu daga sahabbai da tabi'ai da kuma waɗanda suka zo bayan sahabbai da tabi'ai daga cikin malaman musulmai da kuma zaɓaɓɓunsu
وهو مذهب أكثر التابعين ومن بعدهم وبه قال الشافعي وأحمد وأكثر الفقهاء رحمهم الله أجمعين kuma wannan shi ne abin da mafiya yawan tabi'ai suka tafi a kai da waɗanda suka zo a gaba da waɗanda suka zo a bayansu kuma ita ce magana shafi'i da ahmad da mafiya yawan malaman fiqihu allah yarda da su su duka قال الله تعالى Allah yana cewa وتعاونوا على البر والتقوى kuma ku dinga yin taimakekeniya wajen aikata aikin alkhairi da kuma tsoron Allah.
والآيات في معنى ما ذكرته كثيرة معلومة Ayoyin da suka zo a cikin abin da na ambata a baya suna da ɗumbin yawa kuma sanannu ne an san su babu wata matsala a ciki.
باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين babin da yake magana akan tawalu'u da kuma kaskantar da kai ga muminai قال الله تعالى Allah yana cewa واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين kaskantar da kanka ga wanda ya bi ka daga cikin muminai وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين Allah madaukakin sarki yake cewa ya ku muminai dukkan wanda ya yarda daga addininsa to tabbas Allah zai zo da wasu mutane waɗanda suke son sa kuma ah, shi ma yake son su za su zama cewa masu tsanani ga kafirai masu tausasawa ga muminai
وقال تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم Ya ku mutane tabbas mu mun halicce ku namiji da mace kuma mun sanya ku dangi dangi da kuma kabilu kabilu ba dan komai ba illa dan ku san juna tabbas wanda ya fi kowa girma da daraja a cikin ku shine wanda ya fi tsoron Allah.
وقال تعالى Allah yana cewa فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى kada ku dinga tsarkake kanku Allah shine ya fi sanin wanda ya ji tsoronsa.
وقال تعالى Allah yana cewa ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون Allah yake cewa waɗanda suke kan tozan a arafi za su kira wasu mazaje waɗanda sun san su saboda alamominsu sai su ce musu taron ku bai yi muku ah, amfani ba abin da kuka tara bai yi muku amfani ba hakanan kuma abin da kuka kasance kuna yin girman kai shi ma bai yi muku amfani ba أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة yanzu waɗancan ah, musulman ba su ne waɗanda kuka rantse cewa ba za su samu rahama ba ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون za a ce da su waɗanda suke kan tozon la'arafi ku shiga aljanna babu tsoro a kanku kuma ba za ku yi bakin ciki ba
وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال an karɓo daga iya tsangimar Allah ya zai da shi yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم za Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce إن الله أوحى إلي أن تواضعوا Allah ya yi wahayi zuwa gare ni cewa ku yi tawalu حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد ta yadda wani ba zai yi ah, alfahari ga wani ba kuma wani ba zai zalunci wani ba رواه مسلم muslim ne ya rawaito masu sauraron mu saboda ƙurewar lokaci za mu dakata a nan insha Allah ta'ala za mu ɗora daga inda muka tsaya a wani darasin wanda zai zo nan gaba kafin wani lokacin nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh